الله عليه في مختصر شعب الإيمان منا بياني أكن شعبة تلاتين دهدو حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه tsara harshe daga duk abin da ba a bukatarsa an yi mana waɗannan bayanan mun ji shimfiɗa kai tsaye za mu shiga ya ce ka ƙaulihi ta'ala bayan ya ce idil qur'anu was sunnatu mash'unani bidalika sai ya ce ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce wasadiƙina wasadiƙati da Allah yake siffanta siffofin bayinsa na gari innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har kawo wasadiƙina wasadiƙati da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata haka yi ta lissafa wa zakirin Allah kafiran wa zakirati a adda Allah lahum maghfiratan wa ajran aziman so daga gaskiya sau da ka asidik sun faɗa suka ce muwafaqatu alƙauli lil waqi'i ka faɗi abu ya dace da abin da yake nan mutum ya faɗi abu haka yake kayan nan na jiki na farare ne hula ta ja ce ko maru in mutum ya faɗi haka to yayi gaskiya amma in ya faɗi saɓanin haka to kaga ba gaskiya ya faɗi ba kenan yayi kishiyarta ita ce ƙarya وقوله تعالى da fadin Allah ta'ala da yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi takawa masu imani fa sai aka ce kuma ittaqullaha ku yi takawa ai tashilu awamir Allah wa tajnibu nawahiyahu ku yi abin da Allah ya ce ku yi ku nisanci abin da ya hana wa kunu ma'as sadiqin sannan ku zama tare da masu gaskiya kakka sake ka goyi bayan makaryata wanda suka kasance ƙarya suke ka goyi bayan su ka goyi bayan gaskiya ka goyi bayan masu gaskiya ka zama tare da su wannan ma'iyya ka kasance tare da su na haifan maka da kai ma ka samu wannan shi yasa malamai suka ce daga cikin hanyoyin da ake bi a koyi gaskiya ka zama tare da masu gaskiya in ka zama da masu gaskiya kake mu'amala to kai ma za ka zama mai gaskiya kullu qarinin bil muqarani yaqtadi duk wani abokin aboki da abokinsa yake koyi saboda ka kasance tare da masu gaskiya kuma za ka gane abokin da ya kamata ka zauna tare da shi ne inna sadiqaka alhaqi inna sadiqaka alhaqqa man sadaqa kalaman saddaqak wanda zai faɗa maka gaskiya ba wanda zai ce kai gaskiya ba idan kullum wanda kake tare da shi kawai zai ce kayi gaskiya ne wata rana ba zai faɗa maka abin da yake na gaskiya ba to wannan ba sadiqun bane ba sadiqun bane mun gane wa kunu ma'a sadiqina kenan wa qawlihi ta'ala da kuma fadin sa da yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bibiyi abin da ka zama bayi da kada ilimi akai me me wala taqfu qasa yaqfu ka makale a bayan abin da baka da ilimi a kansa baka san gaskiya bane ko ƙaryansa wani zubin an zo fassara wannan ayar da Hausa kamar mutane ba su cika ganewa ba wala taqfu kada ka bibi kakka tsaya a bayan ma laysa laka bihi ilm abin da baka da ilimi a kansa abin da gaskiyarsa bata bayyana a gare ka ba to kada ka bi shi balle haka je kana yadawa shine alƙafu din ai shine alƙafu din ka bi shi haka je kai kake ba da labari mai tsofa ibn al-abd yace ɗaya daga cikin mawakan jahiliya tun a jahiliya yace wala tadhkuri da harafi majlisin hadisan idza anta lam tuhsihi shi kada ka sake a wani majalisi ana zaune tsawon zamanin rayuwarka ka ambaci wani labarin da ka tabbatar da baka san gaskiyarsa ba in kuma ka san shi ka san waɗanda suka yi wa nussal hadisa ila ahlihi fa innal wasiqata fi nafsihi in ka tashi zaka faɗi magana suwa suka faɗi to danganta musu ka ce suwa na suka ce tabbatar wannan ka danganta musu to shine tabbatarwa ka danganta musu magana su da suka yi shine gaskiya wannan ita ce ka'ida amma duk labarin da zai zo maka ka an za ka je kana yadawa to shi ke nan shi yasa annabi sama ya ce man haddasa anni hadisan yura annahu kadibun wa huwa ahadul kadibaini mutumin da kawai da an zo an bashi labari kuma ana ganin wannan hadisin an san ƙarya ne shi kuma yanzu na bada labari akan wannan labarin alhali labarin ƙarya ne ba a da tabbas kansa to huwa ahadul kadibai shi ya zama ɗaya daga cikin makaryatan ga mai ƙarya can wanda ya kirkiro ga shi kuma mai yaɗa ta ko ba haka bane me yasa yayi zafi hadithul iski me yasa wasu suka shiga ciki amma sai aka samu allazi ta wallahi barahu minhu amma kuma ya yi magana akan allazina yuhibbuna an tashi alfashatu fil ladina amanu ko allazina yuhibbuna an tashi alfashatu fil ladina amanu sune waɗanda suka rika yada magana ta tashi daga munafikai kai tsaye fatin munafikai su suka fara yada maganar shugaban su ya kirkiro yan sa yan abin dinsa suka ci gaba da yadawa makaraban shi yan fadarsa daga baya abu kuma ya dawo hannun musulmai su kuma waɗanda ba su tantance abubuwa kawai daga bada labari kawai shi kenan sai mutum yanzu shi ma ya je ya bada musamman labaran ku na facebook da whatsapp kawai da kage labari kai ma ka cilla to shi kenan to kaga shine wannan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm sha Allah ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula abubuwa uku waɗanda su ne alat alat alatu naqli al-ilm wa nashrihi su ne na'urorin da ake samun ilimi da su kuma ake yada ilimi da su inna sam'a lallai ji wal basara da gani والفؤاد da kuma zuciya kullu laika kana anhu mas'ula duk wannan sai an tambayi mutum game da su so da ka zama kana da tahaqquqi da tasabbuti tabbatar da abu kafin ka je ka faɗi in ba ka ba sai ka ji kunya a ina aka samu wannan labarin shin to wallahi ni ma dai wani ne ya turo mini to shikenan kai kuma ka tura baka riga ka gama dubawa ba shike wani ma abin mutum ma baya karantawa duka irin yadda mutanenmu yanzu aka koma ba son karatu ake ba kuma kawai sai cilla ma wani shi ma mutum ya guji wannan wa qawlihi ta'ala da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da yace faman azlamu mimman kadaba ala Allah wai wane ne yafi girman zalunci a cikin azzalimai mimman kadaba ala Allah fiye da wanda ya ma Allah ƙarya mutum ya kirkiri ƙarya ya danganta ma Allah shi yasa ba abin da ya kai fatawa haɗari fatawa haɗari gare ta saboda an ta muwaƙi'un anillah kana zuwa ka zo kana ba da fatawa to kana ba kana kana kana kana ma Allah sainin ne kana wakiltar Allah ne kana masa sigineca kana cewa kai ne shi yasa malamin qayyim ya zaɓi suna mai daraja ya sa ma littafinsa i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin ya rubuta littafin ne domin ya zama izina da gargadi ga mujtahidai malaman fiqh da masu karantarwa da masu bada fatawa da alƙalai haula'i muwaqqi'una anillah wannan dukkanin su suna ma Allah suna wakilta Allah ne suna yi suna sa hannu shi yasa ai ka'ida hatta hadisi idan za ka ruwaito ba a yadda hadisi mawdu'i haramun ne ka ruwaito sai dai za ka faɗa ne za ka kawo ne sai ka ce amma fa hadisin ƙarya ne amma haka za ka ta gani wa'azu kuma mutum ya zo ya ta yaɗa hadisan ƙarya a wayoyin mutane ga su nan akwai wani alhadisul kudusi tanzihan ne wannan nake muku akwai wani alhadisul kudusi yana nan yabna adam da da da Sheikh Mutawalli Sha'rawi rahimahullahu ta'ala yake yi da daɗi in yana faɗi yana nana yaɗawa a abin nan to hadisin ƙarya ne in ka je ka yaɗa ma mutane har da fassara shi da turanci kun san kuma dama a Sheikh Sha'rawi yana da wani usulubi na iya karantarwa da yadda yake motsi da jikin shi to di yayi sa a cikin wannan clip din wannan bidiyon shikenan sai kai kai ta yaɗawa kai kuma kana yaɗa hadisan ƙarya shikenan anta ahadul kadibaini kai ma ka zama wabba'i kenan to akwai ire-irensu suna nan wasu a rubuce da kasa ce malam wani a Kano ya ya ya ya ce kaza annabi ya ce kaza wanda ya addu'a wanda ya faɗi wannan addu'a so kaza za a ba shi lada dubu ɗari uku da sittin har yin dubu ɗari uku da sittin to duk su ne wannan alkazib wa alallahi wa kazzaba bis sidiki iz ja'ahu kuma ya ƙaryata gaskiya bayan ta zo masa ga ƙaryar da ya ma Allah sannan kuma ya ƙaryata gaskiyar da ta zo daga Allah Allah ya faɗi gaskiya ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا Allah ya faɗi magana ya ƙarya ta ya ƙidi sannan ya je ya ɗauki kuma hadisan ƙarya yana yaɗawa wani bala'i ya wuce wannan so daga duk abin da za ka yi ka tabbatar da kana da magoya baya a kansa a cikin littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa wanda suke ba na gaskiya ba suna nan suna yawo a bakunan mutane kuma suna yawo a littafai wa qawlihi da kuma fadin Allah ta'ala da yace wallazi jaa bis sidqi lalle wannan da yazo da gaskiya wa saddaqa bihi da kuma wanda ya gaskata gaskiyar ulaika humul muttaqun to waɗannan su ne masu takawa a ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu ya fassara allazi jaa bis sidqi yace huwa nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam wanda yazo da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallama wa saddaqa bihi shi kuma wa shine abubakar as-siddiq radiyallahu anhu الإمام الطبري يروي أن تفسير أتشن تفسير إنسا كما يدى ابن أبي حاتم شما رويتو أتشن تفسير إنسا الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر رضي الله عنه وقوله دكون فدن ألا مدوك تنسكي إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون lalle waɗanda suke kirkira ƙarya su danganta ma Allah wallahi ba za su shiga aljanna ba shine la yuflihuna ba za su samu falahi ba الفلاح قد أفلح المؤمنون قرشي سياقة شمي الذين يغشون الفردوس قاد وراثة الفردوس هي إيه؟ هي الفلاح قد أفلح المؤمنون أقل لسا فصفوا بنصوا قرشي سياقة شمي الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق وراثة الفردوس والخلود فيها su ne mai su ne alfalah so daga wanda bai shiga aljanna ba ma aflaha da sha mu samu falahi so daga gaskiyan nan ita ce ake bukatar kowa ya rike ta qulil haqqa walau ala nafsik ka faɗa gaskiya ko akan kanka ne ko da kai ne za walau ala nafsika nan fassara biyu ko kai ne abin ya shafa walau ala nafsik ko da za ka ba da ranka ne a yanki za ka ba da wuyanka a yanka saboda gaskiya ka san gaskiyan nan za ta jawo a yanka ka الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه yana faɗa yana cewa awwalu amri as-sidq yace farkon abin da na fara riko da shi a rayuwata har na kai matsayin da na kai a yanzu to shine gaskiya na taɓa ba ku wannan labarin da ya bada da kansa cewa an fita zai fita neman ilimi daga garinsu jilan sai mamarsa ta haɗa shi da wata karauka ta matafiya cewa ya bi su da ta tashi sai ta ce ya abdulkadir usika bisidiq ina maka wasiya da gaskiya wa Allah taqdiba kakai karya to ya rike wannan wasiyar ta mamarsa aka je hanya sai ga 'yan fashi a lokacin yana dan karami yan fashi suka tare su sai a tambaye wani ce kai me kake da shi sai ya faɗi ƙarya ya ce ya abu kaza yake da shi a caje shi sai a ga ba haka ba aka zo kan yaro abdulkadir aljilani wa rahmatullahi alai aka aka ce me a tare da kai ce abu kaza ne a tare da ni aka caje shi aka gani shugaban yan fashi ya ce ya sabi ma hamalaka ala hada sai me yasa ka kai wannan ga ƴan uwanka duk sun yi ƙarya sai ya ce wa'attu ummi Allah aqziba na ma baba ta alƙawari ba zan yi ƙarya ba shugaban barayi ya ce ka yi ma mamaka alƙawari ba za ka yi ƙarya ba mu ga mun yi ma Allah alƙawari amma mun saba ya ce to da an tuba yace duk a mayar musu da kudin su so da kataban lususu ala yadai man ala yadai as-saghiri al-walad as-saghiri Abdul Qadir rahmatullahi alayhi shi yasa yace awwalu amri as-sidq shi yasa a wajen Ashir Abdul Qadir Jilani maqamat maqamatul wusuli ila Allah abu na farko shine as-sidq gaskiya gaskiya kuma shi yasa as-sidq na cikin me na cikin shuhudu la ilaha illallah الصدق المنافي للكذب الصدق المنافي للكذب gaskiya wannan gaskiya ita ce ake bukatar kowa ya zama yana da ita to ka hana mu karanta hadisan ki ne mun karanta ayoyi mun ji su so da ka sai hadisai da malam zai kawo su Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya samu mu zama masu gaskiya